shi wani abu ne na rukusa rukusa ce wanda ke ce ma rukusa sassauci ne da gonar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba rangwame ne to idan aka yi rangwame Allah yana so ya ga mutane suna zuwa ma rukasu ko rukasu kamar yadda Allah ke kishi da bin damuwa ya ga mutane na sakaci da addinin shi ko saba ba in za ka yi tafiya ka sa ne aje azumi rukusa kenan idan za ka iya azumi za ka yi ɗaukar azuminka sai ka yi hadisin da ke cewa laisa min al-birri laisa min al-birri siyamu as-sahar kwata kwata ba aikin da'a ba ne mutum ya ɗauki azumi a cikin hali na kasa wannan sun yana cikin sahih to kaga wannan abin da zan ce ne yake nufi shi na da yake ba aikin da'a ba ne mutumin da ya shiga halin tafiya kuma idan ya ɗauki azumi zai tabbatar wa to ba aikin da'a ba ne ke ba zai ɗauka aiki ba ya kula al'adun da rayuwar sarki ba ta su bi abin ba a da dura ce to sai ce wannan rukar da aka yi amma mutum zai yi tafiya sai ya auka ya rufe ya tafiya na abokan mota zai yi kuma tafiyar na daidai ba tafiya ba ce ta wuri ne wuri biyu ko kuma inda aka da fatan ba yanki ba ne mai zafi da sauransu ko kuma a yanayin da lokacin da na yi tafiyar lokaci ne wanda ake samun sauki kila lokacin damina irin wannan lokacin da sanyi wanda azumi ke zama ganima ba rida yake a kushe yana da zarar gaskiya da ke azumi ba zai haske ba da ke babu da ke zai ɗaukar azumi shi ba tare da wata matsala ba ya kai shi har ya sauke shi a inda kowa ke sauke na shi kuma azumin shi ya yi sannan babu a cikin min ayyamin bukar a kan shi don haka kofar abu da kake mutum zai iya yi ya ce wasu kabiru na ajin da alin adadi wasu kabari yi tafsiru a kulliyaunin da ke zara da miskiyin wasu kabiru na ajin da alin adadi wasu kabari shi kuma tsohon da ya gana game da iya yin azumi sai yanzu ga azumi an ɗauka shi kuma ba zai iya azumin nan na yau ba to kaga to wanda bai ke azumin yau ba ai da yake na gobe da shi yake gobe ba zai ba zai iya shi ba to sai saboda shekaru su da gaba ta kawo girma da tsufa sun zo ya aje azumi a nan aka ba zai iya yin wannan azumin ne yanzu da yake ba kada ba ba ba ba zai iya rama ba azumin ya wuce fa iddatun min ayyamin ukhra zai iya ba na shekara 90 misali ga shi bai iya yin azumin ba sai ka ce to yanzu abin da za a yi ya sha azumi in aka gama sallah aka gama babbar sallah aka gama hakan kafar ke da mutum ya ɗansa da kwarin su sai ya rama ta ce ba kasan ma me kake yi ba kenan sun marata da na ku asfala ta irin ne ba wani kumbayu ta wafa wani kumbayu rasu ila abu da da rumun لكي لا يعلم من بعد علم شيئا شيء كتبنا له شيء كتبنا له هي مثلا تكون كده نهار وكما شيخوخة أرجع من ينسى أن توفى بسوره وإذا كنت تعير من ننسوها إن كنت أبني أن تتكي أبني أبني أرجع شيئا سنقود عليه kuma idan ka ce a bari nan gaba ko ne samu sauki ya rama ka ce an kuma lafiyar da su fani wanda shi komai da hada ya na mafi daga wannan mutum ya kafiru an kufi yau zai yi kafara a madadin kowace rana da ta an mutu ya ce ka mutu ne guda ɗaya idan ko kai abinci yanzu kuna arafa buɗe baki shi ko sai nemo abinci na mutum ɗaya sai ya bayar abincin mutum ɗaya a ce da wannan mutumin ka ba shi abincin na kwana ɗaya shi kadai abinci ci biyu za ka wani suna kuma da ke sa abincin da matsakaicin mutum zai ci lokacin buɗe baki ya rage na ce lokacin su kuri ya ci idan ka rikin sa'a ka ba mai mugun abinci ya cinye kashi guda da tare da wasu mutuncin ba sai na kai da kuma da hausa kuwa tunda shi matsakaici ya kake a kalla sai ka fada wa mai mutunci wanda yake cin tudu biyu ko tudu to duk ba wata da wani sai a kalli cewa to wannan ya cinye tudun mutane biyu ne amma dai bai canza lissafin ba ko ka dafa abincin ka ba su ko ka ba su abincin da kuɗin da za su gyara duka daidai ne kuma ya yi wannan tsoma wasu malamai suka ce to wai kullum sai ya kai adadin zuciyar karuwa da ake faɗa ne wanda yake matsalar da babu amfani da ba sai ka fi inganci kullum suka sai azumin ya ɗauka ajiya me ne hikimar haka kuna murnar kun sha ruwa yana murnar shi kuma ya ciyar wasu bisa da na yi kufa da mutuwa ba kuna na fadi maganar da ta kan tafi in nan ko ta tafi nan ko ta tafi da goma ko ashirin in nan a jira da ya warke zai biya wannan matar tana da wahalar samu da zai na haka su suke ce min mata tun da haka ne zai iya cewa ku ya lissa na kwana ashirin da tara na ramadan tun a ranar farko ke yi ko kuma ya tara kwanakin azumi ya tara kwanakin azumi ke biyu ya baya to ya kike so a baya in su samu ne ka baya gwargwadon in ka tara kwanakin أما ترى ما تشاء عندي شيء كما عندي فلان والكبير العاجز عن القضاء عن الحداث والقضاء يكفر عن كل يوم مسكينا سوي الأشياء الأشهر إذا ما لي حتى بيكارا لا عدين سنك لبوما يا كارا عندي ليه مسكا سيني موني سيني قدا بوما kada ba mutum sai ya ce mashi na kwana goma to idan ka ba shi na kwana goma ya ce na kwana biyu da suka yanzu ke na da yawan cikin magaya waɗanda su kuma dama suke kiyar har ka fara ka ta shiga wani kira ke nan ta ta wani ya kuka sosai to wannan ya kace ba ta wani su kuma ma da kake ta ta ta cikin shirkin bakara ma su suke goyon baya wa alam ladina yuqina hu fi diyati ta'amul kin sai hatta waɗannan da za su iya azumin amma da babbar wahala na su sha wahalar gaske to su yanzu ya za a yi in ya zuba a mulki su ba da kan safiyar da mutini guda ɗaya ya sa ka ce wahalar da mutum yake kuna ai tsohon yana da yin shi lafiya ce ba shekaru ne suka bi idan ya ce zai yi azumi zai yi amma zai sha tsakar wahala to an da duka yuki yuki ne ko kenan waɗanda za su iya wa ana wa nafsun bi azna yayin nan in ka ce yayi zai iya a mako za ka zama su cuta sura ta kun farko ko sai ce lafiyar ba lafiya in yana da rashi sai ya rika ciyarwa in yi haka ibadar shi ta yi kuma zai haɗu da Allah yana ne samun karfawa Allah cikin abin da ya aikata. Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yana daga mafi alkhairin mutane wanda rayuwar su ke tsawo kuma aikin su yi kyau. Sura ta duk mutum da ya je irin makarantar shekaran har ba zai iya azumi ba. Abin da kawai yake gani mashi matsala a rayuwa a cikin lokacin da yake da karfin baya. Su ne yan ta kife ko yan ta more shi kawai suka yake da kuma har in dukkan shi kawai yake yi. wata magana yadda ya ga dama ya aiki yadda ya ga dama ya tafi ya je ya dawo ya kuma yadda ya ga dama yau ga ta riga ya fita hannu ya kai baya a nan min ba da ilmi shay'a ga shi na ma duk karatun da ake an fara mantawa waɗanda aka sassani na ƴaƴa da jikoki duk an fara mamantawa da shi yanzu ba ma a sassan musu ba ila ɗan shi ne ya ce wane ne wannan yar su ce sai ya ce wa kin ce wannan balantana kuma jikoki waɗanda su za mu akwai da sarara to amma idan mutum ya ci gajiyar waɗannan shekaru to shi kenan sai ya ci gaba da baki babban sakamako kamar yadda aka saba baki lokacin yana da lafiya ko kuma ƙarfin ya ya azumi sai na iya ake ku babin ya kare ke sai ke babu sauhun da tsawoyi babi da zai magana a kan sauhun da tsawo wannan matsalar da ya kawo a nan ana tattauna su sosai ta wasu fuskoki wannan dattijo da bai iya yin azumi ba sai zama kuma bai da wadatar abin da zai iya suka ce ya faɗa a kai shi bai da shi bai da ƴaƴan da suke da shi in yana da ƴaƴan da suke da shi hama yana da ƴaƴan da saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa la yukallifu illa ma sa'a da iya nauyin iya da kuma da san mutum da ba zai iya ba me ke kan shi ba komai a kan shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai dora mu wasu ɗaiɗaikun wata ibada ba sai da kowane zai iya idan ya yi alwashi na wasu ibadu na azumi tun yana da ƙarfin yi sai bai iya yi ba to shi wannan shi ne da ke ɗaɗin ki za su rama mashi amma idan zai alwashi lokacin da ya gajiya yanzu kafa misali alwashi sai ciyar da sai zama abu ne na kafa sai ce babu kawai ta kawai babu da zai magana a kan azumin ta kawai azumi na nafila kenan an sanya mana ibadu na nafila don su cike mana gurbin da aka samu ko tazzaro ko gazawa da ibadar da ta farilla sannan aka kama da dai wannan ibada ta ta tsawwali domin ta kara haɓaka taskar mutalala ba makawa ba wato haɗu da Allah ba makawa akwai hisabi shi ne ke diddiga da lissafi ko ba makawa akwai ba da sakamako haka gama zaɓe zan kirga ƙura ana hisabi kenan da za ki kuma sai shugaban kuma da ta zo sanarwa to haka za a yi kowane ba ya ce ta haka su ya mutu cikin min shawwal an so a dimkar kwanaki shida a shawwal hadisa abu ayyub al-ansari wanda ke cikin sayyid muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal fa dhalika siyamu dahr wanda ya azumci watan ramadan ya bi bayan matar ramadan din kuma da azumi guda shida a shawwal to kamar ya azumta duka shekarar ne wannan fatawar da wannan matsayin ta ce na sunna da ba wata kura a kai madabar malikiya suna ta azumta ta shawar makaroni su sarfafin suna kawo hujja tun a wancan lokaci a matsayin dalilin su na karantawa daga bisani kuma suka zo suka kara da suke nan karam ko Allah nan da koraci ya tattauna matsalar da fatin da ke da maganganun malami ko malamin ma sun yi martani sosai ta fuskar dalilin da shi kan malamin ke bayarwa kuma ta fuskar da shi ya baya baya kada sai mu ke bayarwa shi alamun malamin yana cewa shi abin da ya sa ya ce azumin sitti shawwal makaruhi ne ya ce maka ta ayyana haka kudu jahilu da ramadan kada ka mun jahili ya ce yadda ya fi cewa shi ke na wanda ya kuma jahili shi da kaga mun yi rike ka a duk wannan makaruni ne ke shi da ne kai yanzu baka da hikimar da basira da waye cewa ramadan an ga wannan Alamun malamin yana gudun kada ka samu wani dodacce ne kamar shi da basiranci ya yi zakan wai ga magana ya koma talatin da shida sai rike nan wanda bai da wannan shubuha kenan ba ka kanta a kan shi shubuha ta dole suka kaya daga baya baya suke cewa wai hadisin akwai rakata tare da shi wanda ita rakata da kuskuren ita ce ita ce ita ke tabbatar da cewa ba na biya kada magana ba النبي سنة أفقه العرب أنا أفقه العرب وإلى أني من قريش مما يرى وأنا مغنى أقل قال في سناد جلالة حبيبية مغنى في بعيدية ta bangaren juna ba da haka malamai suka ce gaba ɗaya su na da za ka sami a cikin rasul ya kimiyya da sharhin da gudu ba su yayi littafi ne kamar shafi ɗari biyar ko kusan haka a kamar ɗari uku ne ya tattauna kan hadisai ne kamar guda tsakke hamsin ko wani abu mai kama da haka waɗanda a bakunan mutane sun shahara sun shahara har ma su ce ba ingantattu wani wani sai rigima da shi su ne ya tattara su ne ya sharhi sun tsada a jefa su da yakiniya kamar a hadisi ko ashirin da bakwai ne na manta ina dai da kasin da kyakar ya kawo wannan hadisi na ala afsahul arabi ta ɓangare ibn hajar ma ya tona kan wannan hadisin ana afsahul arab kamar a cikin fatawul bari da wasu da wallafin wallafin shi kamar a cikin kasashe shi da kabir ibn taymiya ma ya fito na kuma na cikin da cikin mutu fata da zai sauran malamai da dama cewa ta bangaren isnadin da su ne amma ta bangaren ma'ana ta bangaren ma'ana na sun kiyaye gaba kamar ka zo ka ce ne hadisan hajjaba ne rabbi wa ahsana ta hadisi ai ni ubangiji na shi ya tantance ni kuma ya kyautata wajen wajen tantance ni kowa na bai ta ɓangaren cewa hadisin bai inganta ba amma ta ɓangaren ma'ana wannan ma'anar in ana kyau da tsari to tana da kyau da tsari kaga sai ka kawo ba tare da jingina da wani istinadi ba magana ce to wannan annabi shi ne ya fi kowa fasaha a larabci shi ya fi kowa fasaha a larabci ya sa lokacin rayuwar shi wanda ya zo daga wata kabila zai magana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gama jawabin idan annabi ya sadi martani ko mai da karshe sai hauna ada ko wa'annan mutane kai ta ce shi ma iya da kasani da wannan harshe su ne magana wanda banda shi ba da yake haka sai dai ka nazarci harshen idan ka tsinci abin da za ka tsinta kuma ka san larabawa da yawa da yawan lahaja suna da yawan lahaja don ma wasu Allah ke da kyau sun buta a wani sa eh taimakon Allah na ba ka wani hajjafin sun yawa kuma Qur'an ya kai saka kusan da ba ta shi duka waɗannan lahaja sai ka za ka ga wanda suke fassara Al-Qur'ani da keke da keke ke kuma waɗancan lahajar na larabawa tun a jahiliya. aka ce me ake nufi da tsada da kuma da su larabawan karkara ne suke cewa abu to daga nan sai a ɗauko shi sai a kawo shi harshen da ake so a fassa kamar mu a hausa kenan yanzu wanda mu a hausa wannan abu kun yana tsara da tsaron a fassa shi to da za gaba a nazarin hausa daga da gidan rediyo sashen hausa gidan rediyo kala ba wanda ya zuci a hausa dukkanin su hausa titi suke magana shi an tunta a titi ana abin amma ta wata ce shugaban sashen sai ya tsaya ko ji guda biyu cikin kalmar kauri wanda ya karanta hausa dan karkara kada za ta ce a hausa amma a kwasokoro aka haife shi a nan ya girma kwasokoro abuja da hausa za ka samu ai kwasokoro ne a hausa ga kauyanci ga nan hausa ko ga karkaranci ga nazarin hausa daga nan sai ya rufe ya duka wa mutane labaru to in ka ɗauki yin wannan sai maka bayanin na soshi na shari'a za ka ga eh kalmomin su kan za su kokari ana fassara su sai za ka kalli fassarorin da ake wa littafin littafin shari'a daga larabci zuwa hausa za ka ga fassara ce galiban da ake yi ba asalin harshen hausa da kakannin ke magana da shi ba za ka ana kasa masa menene sunan kuka da larabci sai ya kasa masa menene sunan kwakwa da larabci sai ya kasa masa menene sunan ganyen gauda da larabci sai ya kasa masa dai kawai an zo wata bishiya wata ke kan kusa kusa da abin sai a kwa a ke hito shi duk da ana kama masu kokari so duka bibiya abubuwan yadda ya kamata kamar an ban labarin wani mutum na ga wajen bautin nan ne malamin addini ne matashi shi abin da ya fi sha'awar shi ne ganyaye waɗanda za ta ana fitar su da suna cikin na gaushi da sauran littafi da tafafin larabci wani lokacin har a cikin alkur'ani ba har a cikin alkur'ani kamar shagarar ya kafi to sai yi da sai nemo hoton tsuru sai ya shiga kauye ko a jirgin yadda ne kuke ce mata a jirgin kai ka kana kai ka na kana da aiki kamar yadda da kauye sai samu tsatsi da tsawa me yake ce ma wannan zai faɗa miki asalin sunan bishiya ko asalin sunan fara ko asalin sunan dabba daga nan ka ga aka ci sunan wannan aka kunci wannan kalma a Qur'ani an san me ake yi da ita a wurin laraba da kuma shi ba haushin shi ma ya je ya tattara to su sai suka ce wai akwai kuskure saboda ai man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal shi kuma azumi ana yin da rana ne shi kuma rana shi ne yau yau kuma muzakkar shi kuma wasu kuma da rana yana kirga adadin kirgar yana tsabawa inda ake kirgawa tsakanin namiji da mace shi ne zaga mai makama in lokacin sai ka je ya ce ya ce wani da shi abu da harifin amma ke ne ko kuma sai karanta ba labarin ne da sha'i amma kuma da koyan harshe dan ya nuna kwarewa da sanin harshe kwarai kwarai sai ke ya je wani gari wani ake kauri mashi kai ya ga mata da rawani ya ga maza da na kai mamaki to wani yake ne sai ya je can sarki sai ya fassara masa abin da yake nufi adadi ne sahara ba a laifi saba a layari wata maniyarta can da kyawa kuma maza ake kirgawa maza da abin da mata da rawani ke da ya haɗa mata da rawani nan kuma saba a layari dare ake kirgawa ya ka zo da zuwa abin nan na mata sai ga maza da amfani kawai hikima da yake nufi to a adalci ne wannan fasaha take zuwa safara alayhi saba layali wa kamar ya ta ayyana su wannan kaida haka take alqur'ani ya ita take da ita amma su take amma akwai kaida wanda duk kusan ko ko da dokoki na kasa in ka tafi kake da aka kawo maka doka cewa duk wanda ya zo wurin bayar da hannu ya ji kayawa saurin shekara biyu sai ka gobe gwamna ya zo ya wuce a guje bai tsaya ba sai ta maka banda gwamna eh wajen dokar janar doka ta ma akwai ikasha sai a cire wanda ake ban da shi a larabci ma akwai yin wannan ƙa'idodin ta ce ban da shi ban da shi kowane harshe na da irin wannan ƙa'idodin kowane to shi kenan nan ba da ake faru kenan idan aka share abin da ake kirgawa to ya halatta adadin ka ya zama namiji ya halatta adadin ka ya zama mace dakala sab'un ko dakala sab'a bakwai sun shigo ko bakwai sun shigo su waye suke kirgawa maza shi da kuma mata musamman a kamar tsarina suke nuna wanda suke kirgarar cewa sai dakala sab'un bakwai sun shigo kana nufin mata in ga nan kake gaka na sab'atu amma in ka sa rija'a kuma dole kake sab'atu gaka na sab'atu rijali dole ka sa sittawa to shi ne aka nan man sama ramadan wa asba a huru sittan ba su saka ayyamin ba bai ce saka ayyamin ba irin bana ayyamin ba sittan kawai yake sai ka inda da ake abin da rana ake saka ayyamin amma tun da ya kare shi da damar yi abin da zai ake to shi wannan bai san wannan ka'idar ba ne su da kwacan shubuhan da suka kawo sannan da kwaraki da sauran wasu malaman duga sun yi masu martani tsohon tsawon ɗaruruwar shekaru da aka ce an so ga musulmi ya adadin fifty shawwa sai kokari ya bayar abinci fifty shawwa wata ko da hijja da kwanaki tara na da hijja Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗaitar kwarai kwarai da gaske cewa mutu azumi na kwanaki karan farko na da hijja. Aisha radiyallahu anha Hafsa take cewa radiyallahu anha arba'un lam yakun yada ubun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akwai wasu ayyukan ibada da za ku da kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana barin su ba siyamu al-qira'a والعشر وثلاثة أيام من كل شهر أدمت رانر عاشورا فتقال النبي صلى الله عليه وسلم ينا خير من عبادة والعشر لقانا قوما in ce kwana goma su ne waɗannan kwanaki tara na na na na na zulhijja ba ma za su da ɗaya wata na ta yin kulli shahar da kuma kwanaki guda abin nan guda uku a kowane wata كان يتم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وتسعة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. نقول إن شيء أبن تنبيه كما دعا الحنين. yake ba ta za annabi sallallahu alaihi wasallama yana barin su ba kuma wanda ya yi wannan azumi har ya hada da arifa ya san kare mishi zunuban shi na shekara biyu wa muharram da kuma azumtar watan al-muharram annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda ya azumci watan al-muharram man sa shine tasu'a da ashura هذا يوم عاشوراء ومن كتب عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر yake gaskiya ba wai dole dole sai an yi wannan azumi ba amma wanda ya ga dama ya azumta wanda kuma ya ga dama ya bar shi amma dai wanda ya azumce shi kuma za su kare musu zunubai shi na shekarar da suka wuce sannan wa sha'ban mustahabbi ne mutum ya azumci watan sha'ban shine watan da muke tunkara dan nan gaba kaɗan kusan babu wani wata kamar da wani musalama take tare da Allah ana hada ta gane da na yawaita yin azumin nafila a cikin sha'aba sai dai idan ya kai rage ba a san ai azumi saboda mutum ya wanzar da wani abu na karfi a jikin shi ya wanzar da wani abu na karfi a jikin shi wannan abu da zai wanzar da karfi to zai mashi amfani lokacin da zai fara hada amma dai fara azumi tun daga ɗaya da shaban har zuwa ashirin da takwas ashirin da tara tun haka tun kafin a yi nisa da ramadan shi azumi ya fi kan mashi a rai nan marmari marmarin da hausa ke ta goma na marmari a na farko ne kawai na marmarin sauran na wuya ne gindin zai zuba su sai aka ce ya wanzar da wani abu na sarki walisnai da walkami sannan mustahaki ne mutum ya rika azumin litini da alhamis ranar litini mutum ya yi azumi ranar alhamis mutum kuma ya yi azumi ranar litini ita ce ranar da annabi sallallahu alaihi wa sallam da annabi sallallahu alaihi wa sallama game da wannan azumi da yake ce ki ta anna tuqrabul a'malu kullatnayn wa khamis abin da yasa nake azumi litini ba dan arama kai ce ni ba to da ranar litini yake daukar ibada da sa'i a kai wa Allah إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أجل كما أن فأحب أن يؤرد عملي وأنا صائم كيف نكسو كل عام يذكر إبادتك أحقا كذا أزمي أجي أتوى الله كما قال على نكم يأتي غابتا وقوة ما سجابا أنجر هذين حتى يصلحا sun da ta abin ka samu tare da suka yi sulhu sannan an tambaye shi game da azumin ranar litinin fa kala zalika yawmun wulidtu fihi wa unzila alayya fi ce wannan rana ce da aka haife ni a ciki wani dalili na biyu kenan kuma da yasa yake to ka ga ba fadde ake yi ko ma azumi ne to amma kai kuma ta kai kai karan lahadi ta kai kai ba kai rashin da zaka ce ta azumin lahadi lahadi lahadi lahadi a to kai azumin ma lahadi ne kai sa'a ai kwana ɗaya ne zai ka zalla ko litinin inda zai rawar annabi ta ce taka ai wace ta ce taka to sai ka dawo wannan rana sai ka yi azumi da shi ya rana ke kire kire sha biyu da rabiul awwal aka ce kuma a'a wannan wani lissafi ne kuma na daban kila kai ma ka je koma baya ku gano lissafi kuma a ranar aka fara mashi wahayi ita ranar litini da ya ce wa ayyamul idi da kuma kwanakin farin wata Nabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar talatatu ayyamin min kulli shahrin wa ramadana ila ramadan mana duk ramadan dai sannan da azumi uku a kowane wata wayannan kwanaki na azumi uku sune ayyamul bidi kwanakin sha uku da kwanakin sha uku da kuma kwanakin sha biyar wa afdalu tasawwu'i sawmu yawmin wa iftaru yawmin mafificin azumin na kila shine yau kai azumi gobe kai ya mu dawo kenan ثم في كل وترانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي عبد الله بن عمرو بن عاص في حديث كتن في صحيحين البخاري ومسلم جماعة وصوص سروي في كما يوما sun fi kulli shaharin talatata ya kowane wata ta rika azumi guda uku ya kaji cikin kullum azumi yake ya ce amerikan shi gaskiya wannan abin da kake kullum bai dace da shara ba ku duk wata kawai ke abin nan kwana azumin kwana uku ya mulki shi kuma sai ku musu bayin ya aka wa min dalika wallahi dan ke fiye da haka dan din ka inda ma ya kara musu sun yawma wa akthar yawma ayi azumin yau dari yau sha gobe فإنه أفضل الصيام وهو صوم أبي أخي داود عليه السلام ومن شنو كما أدني إلى النتم وأنا النبي داود عليه السلام يتي ويكره صوم الجهل أم كرها تأذن ترجم تنتم يتي لا صام من صام الأبد أبو أدني دون ليس أدني جن جن جن آه أي ما لا أعرف أنا سوء أفوت وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أما ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وقلت إنا أنا من دون البول إنما بكيان كل ما أدري ذلك قلت آه أي أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ألا نسلمك نعمة يرد أسنك أجسنك yakan da yake cewa al'umma na shi yana cin daɗi in damar ka samu sabon shi ma suna ci har za ka ga har hadisai ake da su nabi sai kuma yake cewa duk in ka zo za ka fara da cin abinci inda nama ka fara da shi kuskure ne ga shinkafa da salat an toro maka naman wani ka mai da naman gefe ka ci cin shinkafa ba ka mutu addini ba sosai gaskiya naman za ka fara cinyewa dan inda ya saura sai a sa wancan carbohydrate wata na wani wani na ko mu samu ka ce ko yeri na wata riki da wani wani malami ne sai ya zo ya fara da ya tura nama sai kan ya gaban mara matsala a da nama ake fara sai ka fara da nama in ma ka koshi da nama sai ka ce soki shinkafa shi eh yau ma ya dace shi ke kare wani kuma za ka yi wasu kasu da naman kuma za a idan kunya wani akwai ragon abincin nan da za ka ce ga duk hudurin nama suna hangowa akwai hikima ke za za ka ga yanzu karanta tibbun na gobe har amfanin naman kaza da an yi magana yana da fa'ida sosai yana da fa'ida idan ka ji likitoci ke kaskace fata to likita mun gwada da ka tsaya a fatar likita yake kika matsa abin zai ce maka banda kuma cinya banda kirji to ina rage ke zai ce maka gida zai kafa zuwa sai duk buke aiki yi ne kuma duka ji ko na gona abu da aka shi kafa ake yi yanzu ma yana da da can fawa kila ake yi za ga in ya tsinka kawai na babban darewa har a gane da sallah ka ci kafa ke tun wa yake sai ka yi amma ka ga yanzu shi ma ya ji ba a yi ya ya tun wani wani na ya babban dare mutum abin nan da ka mutum ba zai abinci dindindin bai ci aishi kullum azumi bai a ba a san haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumi kuma yana cin abinci kamar yadda ya faɗa kuma yana tsayuwar dare kuma yana yin bacci lokacin da ya ba su aminu kan abi talib amsa bayan sun ji yadda yake ibada suka ce gaskiya idan shi ga yadda yake ibada to su asuwa da za su tsaya suna takaci yake wa ifradu yawmil juma'a makaruhi ne ke ga ranar juma'a da yin azumi Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a an sauli yawmil juma'a ya hana azumin ranar juma'a a wata riwaya yace wa ayyuhu rada bi sauli ya karhanta ko ya hana a kebe juma'a da azumi la tasumu yawmal juma'ati illa wa qablahu yawmun aw ba'dahu yawmun kar ku ce ranar juma'a da azumi sai dai kun azumci kafin ita kuma kun azumci ko kuma za ku azumci bayan ta ya halatta ka yi alhamis da juma'a ya halatta ka yi juma'a da asabar wannan mutlakan wata hadisi ne tabbatacce wa yau mustafa sannan kuma ya karfanta azumin ranar asabar wannan ita ce matsala ne fatan da an tattauna hadisin as-sammari ibn busr ko sun yi rubuce-rubuce wanda ba su suna da suna nan akan wannan fatawa annahyu an sawm yawm as-sabt sun yi rubuce-rubucen su shafi hamsin shafi saba'in shafi tamanin shafi ɗari wasu kuma suke rubutu akan ya halatta amma a duk da dai yan keke da keke suke a kai cewa ya halatta babu sakanci saboda wancan hadisin ma dalili ne inda nabi ya hana azumin litinin da asabatin gaba daya ya daga ce kuma ka azumci asabar a karku azumci juma'a sai dai za ka haɗa da ranar da take kafin ita da kuma ranar da take a bayanta kuma ai kai dai ka san ya ji ka sani bayan yau akwai gobe wannan lissafi ya fi kowa sani za ka yana sane da cewa akwai wannan wannan rana wa ya harbu saumu da idaini sannan an kar abin nan an haramta abin ranakun idi guda biyu hadisi abu sa'id na kudin da ke cikin bukhari لمسلم أنه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر ranar idi gaba ɗaya babu babu maganar mutum ya ya ya azumi azumi har ma kuma suke ga to kuma an so karkai azumin a tashe gari in a karamar sallah ne a babbar sallah kuma ya ci kar hankin ya ci kwari to da ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah kana ta sha daya da sha biyu sha uku inda ka wani abin sai ka tambari to in nan kwanaki sun wuce wasu ke bada ramadan an kuma haramta fuskar tarar ramadan yaumin da yini ɗaya au yau mai ko yini biyu da azumi sai ka taro ramadan kwana ɗaya kafin ramadan sai ka yi azumi ko kwana biyu kafin ramadan musamman idan mutum zai yi haka don ya dace da ranar ramadan a ɗayan ramadan ɗin ya kuri kamar shi ta ka ce da sha'aban ya kai rage kada ku yi azumi dadin da zaka ci sha'ban kai ka ce kai har sha shida har sha bakwai har sha takwas duk yana nan dai a kamar rabin karin baya amma in ya mace to gaba ɗaya kuma sai ka dakata don ka wanzar da karfin ka har ka samu ka yi azumin lafi lafiya sannan kuma kada ka sabawa alfatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to na saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan abin da yake da yalla wa alaikum assalam wa shi ma ya kamata ya bari to da wancan hannun zai hanna nakin mustahabi ne kuma ga farilla na sun taruwa sannan illatin na hayun kuma har da shi ta shafa shi ne a wanzar da tsarki don a shiga ramadan da nishadi to ko da muna tuna ne dai wannan matsalar za ta iya shafa shi.